أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على النبي الكريم اللهم صدق زناني واجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أزلم وأظلم وأعوذ بك من أن أقتل من تأتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau za mu yi karatu na sha shida a cikin littafin rugul adab na maulana shekul islam alhaji ibrahim yanyar maulana shekul ibrahim ya ci gaba da cewa la yaskunu sailu alal jibali wala alal ashjari fi tahmali لا ترضى عن نفسك لا ترجو ولا تخشى سوى المولى سواه أهملا لا تتكبر يا أتي لا تحسدا ولا ترائب الإله كفسدا والكبر إما بعلوم أو نسب أو زمر أو في لطاعة النشب مأسية تورث ذلا خير وطاعة تورث كبرا شر فلست تخلص من الآفات إلا بشيء عارف تواتي آه مولانا شيخ الإسلام وسعادة الأنام الحاج إبراهيم الناس yace la ya kuna ita ba ma da ta ruwa da ka sani ruwan sama in ya kwararo to ai baya zaunawa alal ajbali akan duwatsu ruwa in ya sauka kan dutse ba zai zauna ba to kamar yadda ruwa ba zai zauna kan dutse ba ba zai taɓa yiwa mutumin da bai da tawadu ya samu ilimi ba ba zai samu wadata ba ba zai samu yalwa a cikin arzikinsa ba wala alal ashjari hakanan ruwa baya zama akan bishiya fi tamal yayin kwararowarsa yayin kwararowarsa yana kwararowa zai zuba ƙasa ne to duk yadda za a yi in dai mutum zai zama mai girman kai to ba zai samu ilmu ba ba zai samu jina ba ba zai samu kismu ba zai dawwama ne cikin jahabi da faƙar da kuma dadabu to shine yace ya gama da maganar duka fa wannan abin da ake so a faɗa wa saliki ya zama mai ladabi ladabin nan shi Ibrahim ya nuna mana zai samu ta hanya guda biyu ne ta hanyar kushu'i da tawadu in dai mutum ba mai ganin kansa bane to zai zama mai ladabi idan mutum ya zama ba mai kushu'i ne zai zama mai ladabi ana samun ladabi ne a lokacin da nutsuwa ta mamaye zuciya ana samun ladabi ne a lokacin da mutum ya zama mai kankan da kansa amma duk wanda yake kallon ba wanda ya isa sai shi to tabbas ba za a samu nutsuwa ba a cikin ayyukansa kuma ba za a samu a ci gaba ba to sai da kuma ɗaya janibin daga cikin babukan menene ladabi kar mu manta yanzu ya dawo janibin al'adab al'adaba dama na faɗi bayan ya gama sharuɗa kuma to yana so ya yi magana akan ya ake so ɗan ɗarika ya zama ya ake so mai tafiya a hanyar Allah ya zama sai ce to latar da annafsi kar ka yarda da kanka kar ka taɓa jin kai kai ka isa sai abin da ka gani ma'urikum illa ma'ara babu wani mai ra'ayi in ba ra'ayina ba kar ka kuskura ka yadda da kanka ka yadda da kai kai kadai ne mai faɗa a kuma kai kadai ne mai tunani la tarju kada ya zamanto ka zamanto kana mai kwaɗayin neman wani abu wajen wani Allah wala taksha siwal maula kar ka yi ƙaunar wani abu kar ka ji tsoron wani abu in ba wajen Allah ba siwahu duk wanda ba Allah ba ubi la yi jifa da shi banza ne duk wanda ba Allah ba banza ne wato abin nufi duk kwaɗayinka da nemanka ka ji a ranka Allah ne zai maka duk tsoronka a cikin lamarin halitta to ka sa a ranka cewa Allah shi kaɗai ne abin tsoron to shi kuma Allah gwargwadon yadda kake jin tsoronsa gwargwadon yadda zai baka kariya gwargwadon yadda ka yadda shi ne mai kariya gwargwadon yadda zai kare ka gwargwadon yadda ka yadda shi ne mai bayarwa gwargwadon yadda zai baka shi Allah yana ajiyewa bawa ne gwargwadon yadda bawa ya ajiye Allah a zuciyarsa wannan haka manzon Allah ya faɗa da haka in ka yadda shi mai bayarwa ne zai baka in ka yadda shi mai karewa ne zai kare ka la ta takabbar ya aki a babul ladabi ba a so matafiya hanyar Allah ya zama mai yadda da kansa mai yawan ganin kansa ba a son ya zama mai yawan jin cewa wani Allah ne zai bashi ko ko wani Allah ne zai hana shi to daga nan kuma sai shiga lata takabbar dan uwana kar ka zama mai girman kai kar ka zama mai girman kai la ta hasuda kar ka zama mai hasada wato abin da shi yake nuna mana ba zai taba yiwa mutum ya zama wani Allah kuma da waɗannan sufofin guda biyu ba in dai mutum ya zama mai girman kai kana ganin kafuwa ne kana ga ka wucewa ne kana ganin kai ka isa kaza da dai sauransu ganin fifiko a cikin halitta in dai ka zama mai wannan ko ka zama mai haffada baka cikin zirin mutane da suka nufi Allah don waɗannan suna dakatar da mutum ne a wuri ɗaya da hassada da girman kai akwai sakonni daban-daban da labaruka daban-daban akan girman kai da hassada da kuma illarsu wala tura'i kar ka zama mai nuna mutane aiki wato kana hanyar Allah ba zai yi duk abin da kai sai kana nuna mutane kayi kaza ba bal ilaha ka usuda karkawa kowa girman kai karkawa kowa hassada karka nuna kowa aikinka ka nufi Allah shi karai wannan shine abin da ake so ma'abocin wannan tafiyar ya zama Allah kadai kake nufa ba ka tunanin cewa waninsa ya isa ka ganshi ballantana ka cira masa kai ba ka tunanin baiwar da ya ajiye a wani ballantana ka ga dan me Allah ya baki ba ka tunanin wani ya yaba mu a cikin aikin alkhairin ka ballantana ka riya wannan su ne siffofin da ake so a matsayinka na muridi ka siffanta da su ka nufi Allah kawai wal kibru to sai ce Ibrahim ya zo idan nace girman kai suwa ake nufi abubuwan da suke kawo girman kai sai fara jero su sai ce wal kibru imma bi ulumi shi girman kai abin da yake kawo shi imma dai mutum yana da wani ilimi babban malami to dan haka sai rena kowa ba wanda ya isa a bagin ilimi don haka siffofa siffar girman kai mutane na farko masu sata masu ilimi ne kullum ina yawan ishara a nan idan an ce girman kai ciwon zuciya ne kuma aka ce malami shi ne mai girman kai to in dai wa'azi da karatu ne zai cire wa mutum girman kai malamin shi ne mai yin wa'azin kuma shi ma mai girman kai ne to da shehu zai bada wannan amsar anan gaba don ku gane ilimi ga ilimi ga girman kai ga ilimi ga hasada har ana magana hasada wani lokacin sai a ce wannan ai ta malamai ce ko ai kurewar zaki kenan a ce wanda zai zama shine model na a daina laifin kuma a ce shine mai laifin to kaga kurewar lalacewar al'amari kenan to sai ce ilimi yana kawo girman kai ilimi yana kawo hasada au nasab ko nasaba ni dan wane ne sai ka zama mai girman kai ni jikan wane ne sai ka zama mai girman kai kana kallon ‘ya'yan sauran mutane ba su isa ba, kai kai ka isa, sai ce auzumari, ko kuwa tarin jama'a, Allah ya baka jama'a, na fakama kai babban mutum ne, ka isa, an tara ma jama'a, su suka na kallon har akwai wani wanda ya isa? Aufi da tsa'atin, kai in ba wannan ba ma, aikin ɗa'a. akwai wanda zai zama mai yawan kyauta ne sai na kallon to a matsayin shi a matsayinsa na mai wannan kyautar dan me ba za a girmama shi ba akwai wanda yana nan yawan sallah yake ko yawan azumi yake a matsayinsa na mai yawan sallah ko mai yawan azumin nan sai na kallon sauran mutane dukan su sun halaka ko dukan su waɗannan idan ana maganar Allah har wane ya isa mun maganar Allah ni da nake wa Allah kaza yana faruwa to a wajen arfai daga lokacin da ka kalli aikin ka ga cewar ni ina yi da wani da wani ba sa idan haka na sha gaban tsokai ka faɗi shi ne abin da ake cewa ujubu ujub shine nayi na gani da zarar kayi ka gani to ya zubi kawai kayi baka gani ba yi kawai kake yi an fahimci wannan da kyau abubuwan da suke nakab wanda ya zamanto ya ya bayyana wato wannan shine ma'anar nakab wato idan ka aka samu mutum mai girman kai ko aka samu mutum wato mutum mai girman kai ana samun sa imma malami imma dan wani ko jikan wani ko ko mutumin da yake da tarin jama'a ko mutumin da yake wani aiki na da'a to dalilin wayannan kawai sai na ganin kansa to sai shehu ibrahim yake ba mu faɗa ma wani abu ma'asiyatun turisu zullan kairu saban Allah da zai sa ka zama mai kaskantar da kanka kana kallon kai ba kowa bane ya fi ma alkhairi wa da'atun akan da'ad da turisu kibran da za ta gadar maka da girman kai sharru wannan ta fi sharri kayi saban Allah kayi laifi wannan magana ce fa babba mutumin da zai je yayi wata biyayya kasa akwai irin wannan wanda mutum zai je misali wani ne shi kullun sallah ba ta wuce shi a masallaci kullun sai ya nabulfuli yana yawan azumi yana yawan istighfari kullun karatun alqur'ani to kawai sai na fara yi wa sauran halitta wani gani gani shi irin shi na Allah ne shi wani ne to shekul islam sai ya ce mutumin da zai fita waje ya je yayi zunubi idan yayi zunubi ya dawo ya kankan da kai yana kallon shi ba kowa bane shi ne laifi ne kuskuren da zai saka kalli kai ba kowa bane ya fi da'a da za na kallon kai kowa ne gaskiya akwai sako a nan babba don ka gane shi ba Allah nan abin da yake da bukata total saranda kai zuciyarka kawai kai da ba wanda ya isa sai shi shi yasa idan aka je lahira kafin a fara batun littafi me za a fara dubawa yau malayin fa umalun wala banun illa man atallaha qalbin salim menene salamatul qalbi Allah ya ga babu kowa a cikin zuciyarka sai shi to ta Allah zai ga sai shi kai ka zo kai aiki sai kake kallon kai a ba shi yasa aka kawo mana hadisin mashhurin mutumin nan ko wanda yayi shekara 500 akan dutse yana ibada shekara sa 500 bai taba zakowa ba cikin al'ummar baya kawai sai dai dan nemi abincinsa akan duwatsu Allah ya bashi abin da zai ci sai da ya shekara 500 kuna Allah ya dauki ransa shine ma yake ce ran kiyama an anta da wannan mutum Allah zai tambaye shi me zai kai ka aljanna sai ce ya ubangiji aiki na mana sai ce aiki na ko aikin ka ko rahamata sai ce ya ubangiji shekara ta 500 ban san yadda ake malafi ba 500 na shekara 500 ban malafi ba ina ma biyayya to me sai aiki na ba zai kai ni aljanna ba sai Allah ta'ala ya ce to shikenan aikin naka da kai mu muka baka lafiya mu muka baka kaza kai mu muka baka kaza aka fara jero masa sai ta to idan da a ce aikin nan da kake cewa kai da na dauke idan ka daya da ba za ka iya yi ba dan haka cikin shekara 500 zan dauko idan ka daya na ga ni'imar da na sama a idan nan guda ɗaya ta biya aikin shekara 500 din mu gani ana daukowa ana dora sai zama aikin babu babu aikin gaba daya sai ce Allah rahamar ka yake yanzu na ji magana shi ne ce je kana gafarta maka me Allah yake bukata kawai kai da ba wanda ya isa sai mai sai shi to shi ne anan shakul islam yake ce mana ai ka zama kai wani wannan fa ba kuma kofa aka bude karatu ne a cikin sufanci ba wai kofa aka bude na cewa ka je kai sabo ba ka daina biyayya ba a abin da ake nufi da mutumin da zai yi kuskure yayi wa Allah laifi ya dawo ya tuba yana kuka yana Allah ban isa ba kai ka isa a cikin mutane har yana takurewa wannan ya taka shi yana kallon to shi wane ne shi da yawa Allah laifi kaza kun fahimce ni ya fi mutumin da kullun yana sallah yana azumi yana ibada kuma yana kallon shi wani ne sai an girmama shi dan ibadarsa wallahi akwai halaka a cikin wannan zamanin yanzu mutum zai shiga je har kaza ana bada labarin ai wani ma abokin halwa ne wace ka bada labari ina don wanda halwarka wani ma abotin kaza ne wane ya isa kwa kaza yake yi wai tambaye ka wai saka sai ce wayannan matsalolin fallasta taklus min al-abati wayannan matsalolin shi Ibrahim ta har abada ba za ka rabu da su ba illa bi shaykhin arifin sai ka gamu da wani shi masanin Allah wanda duka wayannan siffofin ya yaƙe su shi baya tare da su to zai iya canza ka tuwaki sai ka je ka ka same shi ka yi masa biyayya to shine zai faɗa mana kuma to kun ga anan an yi maganar ilimi shi ne abin da nafke zai bada amsa a gaba an yi maganar ilimi da abubuwa da yawa wanda duka wa'annan sufofin masu karatu suna siffanta da su to amma ba za ka iya rabuwa da su ba saboda me saboda ba karatu ne yake cire su ba sai ka gamu da masanin Allah da zai jagorance ka wajen cirewa to su waye masanin Allah shine zai fara magana akan fal tumsi kalbi ya kamil mashayikh insha Allah nan gaba shine abin da zamu tashi akai Allah ya dakatar da mu Allah ya dakatar da mu shi Allah ya saka masa da alkhairi insha Allah صلوا على النبي الكريم اللهم صل على سيدنا فاطمه ولا هادي الى صراط